أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا وأنت تجعل الحزن إذا شئت سهلا وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله حق قدره ومقداره العظيم وبعد إن شاء الله كراتمنا وانا اللتافي ندان دراني za mu ɗora daga inda muka tsaya kuma insha Allah wannan shine kamar karatunmu na ƙarshe saboda shafi ɗaya kenan ya rage mana lam yazal yu'ti atidan hadiran man zarahu lam yazal yuhlik aduwan fasidan qad jarahu hakaza maddahu yu'tihimu akayarahu lam yazal yu'ti li atin narahu aw darahu asara at-taqdim wa at-ta'khir fil is'afi af lam yazal ma'aiki sallallahu alaihi wasallam bai gushe ba, Yahudi yana bayar da atidan zaɓaɓɓiyar dukiya, abin da ake ni da atid shine tsohuwar dukiya, dukiya wacce take tsohuwa, dukiyar da ta daɗe ana amfanarta ana morarta, saboda irin wannan dukiyar ta fi shiga rai akan abin da ka same shi yanzu, abin da ka daɗe kana morarsa ka san daɗinsa ya fi shiga rai. lam ya zalma aiki bai gushe ba yau yana bayar da atidan zababbiyar dukiya mana dukiyar da ta dade hadiran kuma take ba wai sai kai ta masa wahala kai ta masa abu a hadiran take zaka zo dauki dukiya babba a baka man zarahu ga wanda ya ziyarce shi lam ya zalma aiki bai gushe ba yau yana bayar da atidan tsohuwar dukiya zababbiya hadiran a take man zarahu ga wanda ya ziyarce shi nan za ka je ka samu alkhairan da baka taba samu ba a rayuwa lam yazal kuma bai gushe ba yuhulik aduwa yana hallakar da makiyi fasidan mai barna kad jarahu da ya zalunce shi duk wanda ya zalunce shi ya zalunci addinin musulunci ya cuci addini ya cuci al'ummar musulmi maiki bai gushe ba yana halakar da shi yana maganin sa shine lam yazal bai gushe ba yuhulik yana halakar da aduwan maki fasidan mai barna kada jarahu da ya zalunce shi haka za maddahu ya wutihi mu aka yarahu haka za kamar yadda kaga yana ba da dukiyar nan ga wanda ya wanda ya ziyarce shi to haka za maddahu hakan nan masu yaban sama yahudihi mu yana ba su aka yarahu zababbiyar dukiyarsa lam yazal ma'aiki sallallahu alaihi wasallam bai gushe ba yi'udi li ashin narahu yi'udi narahu yana bayar da wutar gararsa li afin ga mai bara au darahu ya bashi abin da yake ne bukatunsa narahu dinnan wuta wutar gara shine wanda muka karanta a cikin alburda shine da ani wasiya ayatul lahu saharat zuhuru nar al-qira laylan ala alani abin da ake nufi da narahu wutar gararsa shine larabawa da suna da wata al'ada mutum mai karamci in dare yayi sai ya sa a haukan tsauni sai a hura wuta to matafi zai iya hango wutar daga nesa in ya hango wutar daga nesa to kaga an samu masauki kenan in matafi ya zo wurin in akwai abinci zai samu abinci a gurin in ruwa ne ma zai samu in ma wanda zai yadda zango ya kwana ne zai gani to larabawa na da saboda tsabar karamcinsu sukan hura wuta da daddare don a gano hasken wutar matafiyi a cikin dare ya hango wannan hasken wutar ya zo gurin saboda su bashi kyauta ana samun da daddare hissa a dafa abinci a gasa nama sai a zo a hau kan guri mai tsawo sai a hura wuta duk wanda ya hango hasken wutar matafi to ya sa akwai mutane a gurin to in ma ya bata ne in ya zo wannan gurin zai samu mazauna gurin zai tambaye su za su gaya mar hanya in ma so yake ya sauka ya huta kaga zai sauka ya huta a wajen mutane hankalinsa zai fi kwanciya in ma abinci ne za su taimake shi to ma'aiki sallallahu alaihi wasallam lam ya zalbe gushe ba yahudi yana bayarwa narahu wutar gararsa li'afin ga mai bara au darahu ya biya masa bukatunsa asarat takdima wata akira fil is'af asarat takdima ma'aiki ya zabi at takdima gabatarwa fil isafi a cikin agaji eh asarar takadima maiki ya zaɓi a takadima gabatarwa fil fil asafi a cikin agaji abin da yake nufi maiki sallallahu alaihi wasallam ya zaɓi a fara gabatar da ceton rai kafin a yi ibada misali ka zo za ka fara sallah ka zo za ka fara sallah sai ka ga wani ya faɗa ruwa zai mutu to ka bar sallar ka je ka fitar da shi shine asarar takadima ya zaɓi a takadima a gabatar fil as'ati a cikin ba da agaji af ko mai yin afuwa ne wata akira cikin jinkirin ibada duk abin da yake ibada ne a jinkirta shi akan taimakon rai ka fara sallah sai gidan wani ya kama da wuta a madadin ka ce sai ka gama sallar za ka yi magana a zo a kashe wutar to ka yanke sallar ka zo kai kwalala mutane su zo su kashe wannan wutar to ma'aiki wannan abin ya zaba a addininsa idan ka ƙi yin magana har sai da ka gama sallar kafin nan wutar ta yi barna sosai ka yi laifi ka fara sallah sai yaro ya faɗa lambatu to ma'aiki sallallahu alaihi wasallam ya zaɓi da kai wannan ka ci gaba da wannan sallar gwara ka yanke sallar ka zo ka fito da wannan yaron a lambatun tukun ka zo kai sallar to ma'aiki ya zaɓi wannan abin a addininsa idan kuma yaro ya faɗa ruwa ka ce kai ka ci gaba da sallah kawai ka ci gaba da sallah kafin ka gama sallar ya sha ruwa ya mutu an zo kokarin za a fito da shi kai ka gama sallah ka ce wallahi ina gani ya faɗa na tayar da sallah ne to ka zama wawa sai ka biya biya kama ka za a yi take kama ka za a yi in a shirar addinin musulunci ne ya kama mutum a hukunta shi sai ya biya shi ya asara ko kuma ka fara sallah sai motar wanta kama da wuta kawai sai kai shiru ka ci gaba da sallar ka kafin ka gama sallah mota ta kusa cinyewa an zo ana kashe mota ka ce wallahi ina gani ta fara hayaki ne kuma na fara sallah to a shari'ar ta addinin musulunci take za a kama ka ce to ga wanda ya sa wuta a motar sai a kama ka ka bar sallar tukun ka ka nemo mutane su taimake ka kashe wannan wutar shi ne abin da wannan ke nufi shi addinin musulunci ya zaɓi a fara gabatar da ceton rai kafin a yi aikin ibada. a wannan asarar ta gadima wata akira shi ne a ƙaddarance a ce ka tara kuɗinka ka tara kuɗinka za ka tafi aikin haji sai ka ga wasu mutane suna cikin wani tsanani na bukata to addinin musulunci ya fi bukatar ka taimaki waɗannan mutanen ka fitar da su a cikin wannan bala'in da suke ciki akan kaje makkan ma an samu bayan Allah da yawa da suka yi haka to asarar takadima ma'aiki ya fifita ya zaɓi a takadima a gabatar fir asafi a cikin agaji agaji taimakon rai af kuma ya yi afuwa wadda akira a cikin jinkirin ibada a jinkirta ibada a jinkirta sallah kowane irin aiki ne mana ibada a jinkirta shi dan a taimaki wani dan a bada agaji a ceci rai satirul murdarri maiki sallallahu alaihi wasallam satiru mai yin sutura ne al murdarri ga mutumin da yake mai bukata mabukaci mai yi masa sutura ne ya taimake shi wani miskina mai taimako ne mai yin sutura ne wa miskine abaha wanda ya waye gari muntabir mutane sun jefar da shi to ma'aiki ne rufe asiri ne wa mabukaci da miskini abaha wanda yawa gari mun tabis an jefar da shi kasan mutane an daɗe fa ana rashin kirki mutum ba shi da ko siyasa yadda zai to duk ƴan uwa da dangi da sauran jama'a duk sai a watsar da shi ba damu da shi ba saboda shi ba abin da zai iya yi to ma'aiki sau da irin wani mutane da ba su da gata ba yadda za su yi ma'aiki ya rufa musu asiri sun dawo sun zama mutane eh mun tabis wanda aka jefar da su daga fana bazlahu ne bil ara'i mau'ilan Maki sallallahu Alaihi wasallam makoma ne, lil armuli ga gwagware, almaksuru wanda suka karere, amsa da suka wayi gari, multa'iz suna neman fakewa. Shi ma wannan mau'ilan makoma, inda za a je a laɓe, shi ma aiki makoma ne, ko ka ce gurin laɓewa ne, lil armuli ga gwagware. Armuli a larabci shine gauro. ko mace gwauruwa wacce ba ta da miji mijinta ya sake ta ko kuma namiji wanda ba shi da mata shi ma armul ne a larabci amma a loga ta wata fuska suna yin idlaƙin kalmar armul a matsayin duk wani mutumin da ba shi da gata ba shi da masu taimakonsa duk wani mutumin da ba shi da gata ba shi da mai taimakonsa duk abin da ya tunkaro masa sai dai wa kansa in ba haka ba abinci sai dai je nema da kansa in ba haka ba sai dai faɗi mutu da yunwa ba mai taimakon sa duk abin da ya taro sai dai shi zai yi wa kansa to shi ma irin wani mutumin armul mutum marar gata wanda ba mai taimakon sa to ana kiransa armul a luga to mau'ilan ma'aiki makoma ne lil armuli ga mutumin da ya kasance gwauro ko kuma mutumin da ya kasance mara gata al-maksuru wanda ya kare abin da ake da al-maksur shine wanda jarinsa ya kare da yana harkokinsa na arziki sai harkokin suka zo suka tabarbare sai ga duk abokansa da suka saba harkokin duk suna gudunsa to amma ma'aiki shi wannan irin wannan mutumin al-maksur wanda ya karye jarinsa ya karye to makoma ne ko kuma wanda da sarki ne sai aka cire shi ya zanto ba shi da komai za ga mutane suna gudunsa to duk shi ne al-maksur ko kuma ɗan siyasar da ya mulki yanzu ya sauka ba mulki a hannunsa duk al-maksur ne to mau'ilan ma'aiki makoma ne wajen laɓewa ne lil armuli ga mutumin da ba shi da gata al-maksuru kuma wanda jarin sai kare amsa ya waye gare multa is shi ma neman fakewa yake da shi yake barwa da shi ma neman yake amma shine multa is wanda yake neman fakewa ina zai samu ya dan fake shi ma ya dan dan fana ya dan dora to ma'aiki makomarsa ne ma'aiki yana taimakon irin wannan mutanen juduhu al'ati fi imhal zar'in yawma iz juduhu kyautar ma'aiki sallallahu alaihi wasallam al'ati mai zuwa ne fi imhal zar'in a lokacin da ake fari na shuka shine imhal zar'in a wajen fari na shuka lokacin da ake tsananin fari to ma'aiki mai taimako ne yawma iz a wannan rana suhubuhu giragizan ma'aiki hadiri na ma'aiki aka tsara sama suhubu a yawa suhubu aka tsara sama girgije wanda yake aka tsara sama yake sasannin sama laulam takif ko da wannan girgijen bai zubar da ruwa ba madarra ba abin da zai cutarwa ba abin da zai cutar in dai annabi yana iz domin lilwara ga talaka ga halittu kaf ma'aiki mai isar musu ne, lau taukaful gadi, ko da kwa a taukaful gadi, zubar ruwan sama, taukafu, zubar ruwan sama, algadi wanda yake mai sammako, kaffa hulwar kafa. E, kaffa hulwar kafa, yau wato shi kenan sai ka ce, iz domin kaffihi tafin hannun ma'aiki, alwakafi, wanda yake mai yawan zubar da ruwa kaf ya isar lilwara ga talikai lautar kafil gadi ko da kwa ruwan saman nan wanda yake mai sammako kaf ya rike ruwansa na fatar an fahimta su ba a gadari sama girgije wanda yake sassanin sama laulam takif ko da bai zubar da ruwa ba ma darra ba abin da zai cutar in dai annabi yana nan is domin lilwara ta tabbata ga halittu kaffihi tafin hannun ma'aiki alwakafi mai yawan zubar da ruwa kaf ya ishi halittu lautau kaful gadi da a ce ruwan sama wanda yake mai sammako zai rike ruwansa ana kun dai annabi yana nan ko da za a daina ruwan sama to halittu ba za su cutu ba dum ala hasabil idawa farish li hazbin qad wafa liltama qadarumta min a'ba'i rabbi ma kafa dum ala irabi kibirin fi ma'alin kad nafa dum ala ragamir ida wartah wartah bi audil idi fi dawlatin garra'i fiha adwamul alda'il dafi daf dum ka dawwama ala hasanil ida bisa yanke makiya na ma'aiki sallallahu alaihi wasallam wa farah kuma kai farin ciki li hazzin ga wannan rabo kadwafa wanda ya cika shine ma'aiki sallallahu alaihi wasallam ka kasance mai yanke makiyan ma'aiki nilta sai ka samu maƙadurumta duk abin da kake nema min a da'i rabbi daga baiwar ubangiji ma ka fa wanda baiwar ubangijin nan ba ta buya kowa ya san ta ga ta yana ganin ta saboda haka ka dawwama akan haka dum ka dawwama ala iqrabi kibri a bisa bujirewa girman kai kadina fa wanda ya kasance ya kore fi ma'alin a cikin ɗaukaka. Mai girman kai ba inda zai je, to dun ka dawoma ala ira da kibirin bisa bijirewa girman kai na fada ya kori fi ma'alin a cikin ɗaukaka. In ka gama sai yana girman kai, to bai kai ba ne, amma in ya kai inda yake ake so a kai kai, to ba zai girman kai ba. Dun ka dawoma ala ragamir ida bisa turmuza hancin maƙiyan ma'aiki. Warta shi ma nan ba wartaj ba, wanda yake da bugun na gida ya cire ɗan ƙasa warta taha ne warta kai farin ciki bi audil idi da dawowar ranar idi fi daulatin a cikin wannan daula garra'a mai tsananin haske ita ce madina mana kai farin ciki da dawowar idi dum ka dawwama ala ragamil idabisa turmuza hancin makiya warta kai farin ciki bi audul idi da dawowar idi fi daulatin a cikin daula algarra'i wacce take ne haske fiha a cikin wannan daular ne ba fa adawamul ildafi mafi dawwama adawamul ildafi mafi dawwamar lidifi daf ya kewaya a ciki eh fiha a cikin wannan daular ce ba adawamul ildafi mai dawwamar da tausayi ga bayin Allah daf ya kewaya ita ce Madina kai farin ciki da dawar Idi a garin Madina saboda a cikin ta ne adawamul ildafi mafi dawwamar da tausasawa ga bayin Allah tsaf ya kewaya garin tammad bi hamdillahi wannan littafin ya kare da godewa Allah muna godewa Allah muna kara godewa Allah da Allah ya bamu dama muka fara wannan littafin daga farkon sa muka kai karshe kamar yadda Allah ya bamu dama muka sauran littafin muna roƙon Allah kuma ya mana ƙari Allah ya bamu dama mu sake karanta littattafai da yawa musamman wanda ‘yan uwa suka fi bukata musamman wanda aka yi shawarwari a kansu cewa lalle lalle ana bukatar su za a amfana Allah abin da muka yi da Allah ka amsa mana abin da muka yi kuskure kuma Allah ka gadar da mu Allah ka yafe mana Allah ka sanya mu daga cikin wanda addini zai ɗaukaka ya ci gaba ta hanyar su wallahu ta'ala a'lam اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والكاتم لما سبق ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله حق قدره ومقداره العظيم سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين